فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام kwanan wata 27 ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya don uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar sheikh muhammad salih al-usaimin alaihi rahmatullah a jiya mun tsaya ne a daidai gaba da malin yake mana bayani game da kabbarar harama tare da daga hannu a inda takbiratul ihram muna cikin fasali na takwas ne fasalin da malin ya kula shi don ya koya mana sallah ƙarƙashin haske da ya tabbata kan abin da ya zo daga sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi daidai gaba da mali cewa mun ta harrafi imma daga hannu tikewarsa zai kasance ne ko dai ma'ana yadda mutum zai daga hannu lokacin da ya kabbarar harama don malam ya koya mana yadda ake kabbarar harama da kuma yadda ake tsaye da hannu inda za a daga su mala ya ce ana haɗe hannaye ne kuma a miƙar da su a haɗe su sannan a miƙar da su to idan mutum ya tashi ɗagawa sai mala ya kawo siffofi guda uku siffofi guda uku wanda a zahiri siffofi ne guda biyu ɗaya yakan shiga cikin ɗaya za mu ji insha Allah ta'ala mala ya ce mutum zai ɗaga nisa ne ila haɗu man kibaihi ya'ani alkatafai mutum zai daga hannayensa ne daura da shine hadwi mankibaihi daura da kafadinsa wannan mutum ya daga hannunsa zuwa ga kafadinsa malai ta hadisi ya zo wanda yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun fitar da shi min hadisi ibn umar radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda in aka ce hadwa mankibaihi shi ne daura da kafaɗunan kenan nan idan mutum ya tsaye da hannunsa haka sai mutum ya kawo sunan daura da kafaɗinsa kamar yadda muka sha kwatantawa daura da kafaɗinsa ba mutum zai haka ba ne idan mutum haka yan kwakun ga akwai tsanani ko yawa to haka ake yi daura da kafaɗinsa allahu akbar sai mutum ya ɗaga sa haka daura da kafaɗinsa kada ya ƙasa kada kuma ya sama au hadul ubnaini malai ce ko mutum zai kawo hannayensa shine na biyu daura da kunnuwansa daura da kunnuwansa rawahu muslim min hadisi malik ibn al-huwairi radiyallahu anhu wannan siffa kuma malai ce imam muslim ya rawato hadisi daga sahabi maliku dan huwari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa zuwa daura da kunnuwansa aw hadri furu'il udnaini sai na uku mala yace ko kuma daura da saman kunnuwansa mala yace furu'ul udnaini a'laha abinda ake nufi da furu'ul udnaini shine saman kunni kamar nan kenan saman kunni to daura da nan shi ma rawahu muslim aiban min hadith malik ibn al-huwairis shi sa ga hadisin da nabi da na uku kusan bin abu ɗaya ne malik dan huwairis ne ya rawaito da kuma imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahih ɗinsa to da nabiyin nan da na uku na yan uwa kusan duk abu ɗaya ne kamar yadda na ambata muku shi sa idan ka je ka kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani shi kun san malam albani yadda yake sana'arsa a cikin littafin yakan haɗa ruwayoyin ne sai ya kawo su kawai gaba ɗaya idan akwai ƙarin bayani da wata ruwayar ta kawo wata ruwayar ba ta faɗa ba sai sata a cikin baina ƙausai a cikin bracket haka sai sa ta sai kawo dai nuna maka abin guda ɗaya ne da ya tashi kawo bayani game da daga hannun annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zuwa kunnuwa sai ce a fakana yarfa'uhuma annabi ya kasance yana daga hannayensa hatta yuhazi bihima har sai ya kawo hannayen nasa daura da furu'a uznaihi to wajen furu'a din sai sa shi a cikin bracket me yake nuna maka wata ruwaya ce ƙari da ta zo babu ita a cikin ruwaya take cewa hatta yuhazi bi ta yuhazi bihi ma uznaihi ko uznaihi akwai ruwaya da take nuna cewa annabi yana daga hannayensa har sai ya kawo su daura da kunnuwansa daura da kunnuwa haka kenan to wata ruwaya sai ta ƙara da cewa hatta yuhazi bihi ma furu'a uznaihi har sai ya kawo hannayensa daura da saman kunnuwansa to kaga wannan ruwaya ta biyu ita take fassara maka ta farko annabi yana kawo hannayensa daura da kunnuwansa kunnayen nasa ina saman su dan kuwa an fahimta kun ga duk abu ɗaya ne amma aka ce daura da kunnuwansa ko daura da saman kunnuwansa to kaga an raba kenan ma'ana ko kai haka ko kai haka amma abu ne guda ɗaya annabi yana daga hannayensa har ya kawo hannayensa daura da kunnuwansa haka shine Allahu akbar sai mutun ya haka Allahu akbar sai mutum ya kawo saka shi ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ko dai kai haka Allahu akbar ko Allahu akbar yan uwa waɗannan guda biyun da na ambata mana su su kadai ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi lokacin daga hannu lokacin da zai sallah duk wata siga ko wata duk wata siffa da kaga wani yayi ba waɗannan guda biyun ba to ya kirkiro ta ne akan kansa ba bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mali ce if al hadha marratan wa hadha marratan a matsayin ka na mai sallah ka aikata wannan siga wani lokaci ko kuma ka aikata wannan siffa wani lokaci wa hadha marratan wani lokaci kuma sai kai ɗayar kamar yadda muka ambata jiya lokacin da muke bayani game da sigar takbiratul ihram لأن ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم dukkan su guda biyan sun tabbata daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi simali ce wal hikmatu fi rab'il yadayn inda takbiratul ihram wani zai tambaya to menene hikimar da yasa shari'a ta ce in zaka tare sallah ka daga hannu a wajen kabbara harama shi daga hannun kawai bai amfanin sa wani zai iya wannan tambayar to kamar yadda muka sha maimaitawa ita shari'a ka'idarta a matsayinka na musulmi duk abin da aka kawo aka ce ka yi a matsayin ibada to an yi an baka shi ne don abautar da kai da wannan abin da aka kawo maka to shi sa ko ka san hikima ko baka san hikima ba kawai za ka aikata shi ina fata fahimta kawai me ake jira ka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce shi na san dalili ban san dalili ba na san hikima ban san hikima ba ni dai zan yi me yasa saboda Allah ya ce ne ni ba bawa bane bawa yana jira mai gidansa ya ga masa dalilin da ya tashi wani aiki ba ya jira balantana Allah subhanahu wata'ala wa lillahi al-masalul a'la shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na shikenan kawai shi mu'mini duk lokacin da aka kiraye shi aka ce zo ga wani abu da Allah da manzansa suka faɗa kawai abinda zai ce shine sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi shikenan zance ya wuce to amma malamai sukan kokarin kalato hikima don a karasa maka shauƙin ibadar da kake yi don a karasa maka san abin da kake na ibada shi sa sai a kokarin kalato hikima sai a ce hikima kaza shine abu kaza da kaza da kaza wallahu ta'ala alam ba lallai ne kasance hakan bane amma dai kokarin fito da shi awwalan daga cikin abin da malamai suka kokarin ganowa na hikima ta daga hannu shine at-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsantsar koyi ne da annabi Muhammad kawai sallallahu alaihi wasallam kayi koyi da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi fa idza qala laka qa'ilun idan wani mafadi ko mai fada ya fada maka yace limadha rafa'ta yadayka me yasa kake daga hannayenka in zaka kabbara harama fa qul sai ka ce da shi anna rasul sallallahu alaihi wasallam rafa'a shikenan kawai saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga wannan bai isa hujja ba ya ishi hujja ko da ko daga wannan katsaya kawai shi kenan saniyan na biyu kalal ulama malamai suka ce isharatan ila ta'zimin rabbi azza wa jalla shi daga hannun har yanzu nuni yake zuwa ga girma na Allah subhanahu wata'ala a wajen bawan da ya tsaya a gabansa wani girma ne na musamman da mutum yake nunawa na Allah subhanahu wata'ala shi sa sai kaga a gidan a damara inda suke da suke aikin damara ko soja ko 'yan sanda ko me babban abin da mutum zai yi idan ya zo gaban wanda yake gaba da shi ne yake yi sai ya daga hannu kaga ya tsara wannan shi ne abin da ke nuna ya kai matuƙa wajen mai girmama na gaba da shi ko na can ƙololuwa idan ya zo na ƙasa da shi zai gaishe shi ya yake sai ya daga hannu ya tsara to kai wannan ba wai a gaban ogan ka tsaya na soja ko na ɗan sanda ko wani abin da ya kamata ka ba a'a kana gaban rabbul izzati kana gaban Allah ne subhanahu wataala to in zaka shiga gani ne da shi na musamman sai aka shabanta maka ka daga hannu Allahu akbar dan ka nuna girman wanda kake tsaye a gabansa subhanahu wata'ala salifan hikima ta uku da malamai suke kokarin kalatowa karkashin daga hannu a cikin sallah anna ba'dal ulama'i qala har yanzu dai wani daga cikin malamai yake cewa raf'ul yadayn shi daga hannaye lokacin kabbara harama isharatun ila raf'il hijabi bainaka wa bainallahi hatta tuqdira qalbuka ya ce ishara ce abu ne da yake nuni zuwa ga rabbul hijabi ɗauke hijabin da ke tsakaninka kai bawa da kuma Allah subhanahu wata'ala har zuciyarka ta halatto ga ka a gaban Allah ka tsaya yanzu ina fata an fahimta wato kamar lokacin da mutum ya shiga cikin sallah gani yake yi na kai tsaye da Allah subhanahu wata'ala saboda haka hijabin da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wataala kamar Allah madaukakin sarki a lokacin ya dage shi yanzu abin da Allah ke ce masa faɗi bukatun ka faɗi abin da kake so yanzu kana tsaye ne a gabana ganawa ce ta musamman gayyata ce ta musamman Allah madaukakin sarki yayi maka shi sa in zaka yi sallah sai aka ce ka baro gidanka ka to dakin Allah ka to masallaci ina fata an fahimta idan ka zo ka tsaya to yanzu ka tsaya ne Allah madaukakin sarki zai fuskance ka kai tsaye kamar yadda manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam to gani kake wani gani ne na musamman to da zarar ka ce Allahu akbar ba ka shiga cikin sallah ba to ka yayi wannan hijabi so da ka faɗi bukatunka mai da zuciyarka da Allah madaukakin sarki faɗi duk abin da kake so Allah yana jin ka shi sa ai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana cewa Allah ya raba sallah kashi biyu tsakaninsa da bawa ma'ana kamar gani kake da Allah idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai bashi amsa arrahman arrahim Allah zai bashi amsa zamu je mu ji insha Allah ta'ala to duk wannan na ɗaya daga cikin abinda malamai suka kokarin kalatuwa wa tastahdiru annaka waqifun bayna yadayhi tunadi kai kokarin halattowa annaka waqifun cewa kai yanzu ga ka tsaye bayna yadayhi a gaban sa subhanahu wataala tunadi kana ganawa da shi tunadi rabbaka kana ganawa da ubangijinka munajatal mukhatibi lil mukhatabi ganawar wanda yake magana da wanda ake wa magana kamar kai ne ka je gaban wani babba ka tsaya a gabansa kana magana kana faɗar bukatunka shi kuma ya yi ka sake yana saurarenka shi wanda wanda ya ka sake yana saurarenka mai gidanka ne kuma kana tsammanin abin da kake faɗa yana ji kuma zai iya baka shi kuma ba wani wajen yake tunani ba kai yake kallo kai tsaye kai yake saurara an fahimta yan uwa to kamar haka ne wallahi al-mathalul a'la wannan na ɗaya daga cikin hikimomi da malami suka ƙuri suka kalato a ciki wa min al-akhta'i fi raf'il yadayn malam yace daga cikin kurakurai da wasu daga cikin masallata ciki wajen daga hannaye ga wasu kurakurai kamar guda uku da malam ya ciro mana na farko ay yarfa'a yadayhi ila fadayhi shine mutum ya daga hannayensa ila zuwa ga fadayhi sai nonuwansa ba haka ake yi ba ka faɗa shi sana dan mana sama da shi kada an kai haka to kaga ila faidayin kidan setting setting a kirjin mutum nonuwan sa inda suke to ba daidai bane wani ma kuma kawai gari zaka yazo ya haka kawai Allahu akbar kawai shikenan saboda haka wannan duk ba daidai bane idan kai haka ka daga hannu zuwa ga setting kirjinka ba za a ji sallah ka bace ba amma kai kuskure kai kuskure saboda shi daga hannun ba wai rukuni bane daga cikin rukunin sallah walaisa ila alkatafaini zaka ga baya dagawa zuwa ga kafadinsa wa hadha abathul mal yace kaga wannan ayi wasa ne wasa ne wannan li'annahu ma asaba sunnata saboda bai dace da sunna ba bai yi abinda sunna ta koyar da shi ba na biyu daga cikin nau'i na kuskure da ake wajen daga hannu shine ayyada khula sabbahatayhi fi simakhay udhnayhi shine mutum ya shigar da sabbahataini yan yatsun da ake tasbihi da su sune sabbaba sabbaba shine sunan wannan dan yatsa to amma saboda in za a faɗi na manzon Allah tsira da mutum tsara sabbata a gare shi ba za a ce na annabi sabbaba an gane saboda sabbaba mai zaki kenan daga asabbu ne an gane to asababa wanda ake zagi da shi idan mutum zai zagi zai nuni yake yi ba haka yake yi ba to shi za ka ce masa sababa to shi annabi yana zagi ne sallallahu alaihi wasallam annabi baya zagi yawa to shi sa sai a ce da dan yatsan annabi wannan sabaha shine tasbihi ne ba mai zagi ba ina fata an fahimta yawa malai ce ayyana kula sabahatai sai wasu suna shigar da wannan in yatsun nasu fi simakai udnaihi a cikin fatin kunnuwansa li'anna hadha fil wudu malai ce wannan a cikin alwala ake yinsa ba a cikin daga hannu ma'ana haka kenan idan mutum zai zai kabbara haram to amma dai ni abinda na fa gani suna yi wannan suke shigarwa ko wasu suna yin haka ko to shi ma kuskure shi ma kuskure ne ban san maybe a can malam shi ya ga wasu suna shigar da sabbaha amma dai galibi anan za ga wasu suna yin haka haka na ga zagon suna sai sun seta ba wanda ya ba wanda ya mutum yace sai ka shigar da dan yatsa cikin kunnan ka a'a yadda dan yatsan ka yake a hakan nan haka zaka bar shi kawai setin ake so ka zo kawai furuwa uznai ka shikenan Allahu akbar shikenan ko Allahu akbar shikenan setin ka fada in ka haka ya wadatar insha Allah ta'ala na uku ay yamassa al-udnayn inda raf' al-yadayn wani yana gani cewa kabbara haramarsa ba ce ba idan ya daga hannu sai ya shafi kunnen nasa ma'ana sai hannunsa ya taɓa kunnensa sannan kabbara haramar ta yi wasu ma ga suna ka sai sun taɓa haka allahu akbar shi ma kuskure ne ba a taɓa kawai sai shi za ka ce hazuwa daura da daura da aka ce daura da ba bai taɓa shi ba kenan ku idan ya taɓa shi ba ya ce daura da shi ba ma'ana ka kai shi kusa da shi shi kenan kawai allahu akbar ya wadatar وهذا غير صحيح ما ليس wannan shi ma ba daidai bane bai inganta ba walaysa lahu asdun hakan bashi da asali a cikin shari'a thumma yadau yadahu al-yumna sannan sai mutun ya dora hannunsa na dama imma ala zira'ihi al-yusra malace ko dai mutun ya dora hannunsa na dama akan zira'insa na hagu za a yi za a dora akan kirji kenan ko yawa wannan ka ɗora hannunka na dama a kan na hagu haka kenan zira'i zira'i shi ne daga nan zuwa nan na aka ce alkafu nan tafin hannu kenan da larabci a zira'u kuma shi ne daga nan ko nan ko a sa'i duk ana gaya masa zuwa nan kenan to mutum zai haka kenan zai haka kenan ya ɗora hannunsa na dama a kan na hagu a kan zira'insa malin tirawar bukhari an sahal bin sa'ad hadisi ya tabbata daga imamul bukhari wanda sahal dan sa'ad ya rawaito shi sahabi Allah ya kara masa yarda kale ce kanan nasu mutane sun kasance yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salati mutane sun kasance ana umartar su da su dora da mutun ya dora hannun shi na dama ala dhira'ihi al-yusra akan zira'in sa na hagu amma fi salati a cikin sallah fi salati da aka ce yu'maruna ana umartar su wa yake umarnin kenan manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar yadda malai faɗa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul azan babu wudu al-yumna ala al-yusra fi salati nabiyu aw ala al-yad al-yusra ko mutun ya dora hannun nasa akan yad al-yusra ina ne al-yad malam zai fassara maka yace rawahu muslim an wa'il an wa'il ibn hujri wannan hadisi shi ma wanda yake nuna cewa ko a dora akan hannun hagu imam muslim ya fitar da shi daga hadisin wa'il dan hujr radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam shi wa'il ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hakan a cikin sallarsa shi ma yace wallahi abin da yake na zahiri a fili qarara annal marada bil yadi al kaff abinda ake nufi da al yadu a wannan hadisi shine al kaff ina ne al kaff shine nan kamar yadda na ga mana iz huwa madlulul yadi inda al-itlaq malai ce shine abinda ake nufi da hannu lokacin da aka ambaci hannu aka saki kalmar kawai ita kadai aka ce al-yadu aka yi shiru ina zaka kawo yace to a larabci ka'ida nan ake kawo wani lokaci tana nufin hannun gaba daya wani lokaci kuma nan take nufi yanzu fadin Allah subhanahu wataala da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ko kaga aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah da barawo namiji da barauniya mace sai Allah ce ku yanke hannayensu da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tashi fassara hannu a nan wajen inda za a yanke a hannu ina yanke alkaf ba haka bane kaga Allah madaukakin sarki aidiyan ma yace aidiyan ma kaga yanzu a nan wajen wanda suka ce babu ruwan sa babu ruwan sa da hadisin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an kala kato kenan da Allah ya ce wasariqu wasariqatu barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wannan alqur'ani ne kuma alqur'ani ba alqur'ani Allah ya ce ayi kyanu to idan barawo ya sata yanzu aka kama shi ina za a yanke gundulewa ba za a yi gaba da an fahimta sai dai kawai ɗauko tun daga nan a guntule in ba haka ba me yasa me yasa me yasa za a yanke masa nan saboda ai Allah madaukakin sarki aliyadi tun aka ce yadda kuma yana kunsar tun daga nan hannun duk aliyadi in ka tashi bambancewa nan sai ka ce masa alkafu nan ka ce masa al-sa'idu ko azira nan ka ce masa al-abud haka ne to amma aliyadi shi kadai sai ya dauki ma'anar me hannu gaba ɗaya amma da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe tashi yanke hannu sai sai aka yanke iyana to sai ya nuna anan wajen aliyadu a wannan ayar ina ake nufi da shi nan wajen shi sa sai malam yace abinda hadisi wannan hadisi yake nufi da al-yad shine nan al-kaf ma'ana mutum zai dora tafin hannunsa na dama akan na hagu haka kenan kun ga kaza haka haka ne mun go to yanzu kun ga wani haka sai ka dora shi za mu ji inda ake dora insha Allah ta'ala haka ko haka na uku bari mu karanta na uku sai mu bayani malam yace ala bira'ihi al-yusra wannan muka karanta yanzu au alal yadil yusra ko kuma ya dora a hannun hagu har yanzu dai duk wannan abade ne malam zai bayani rawu muslim an wa'il bin qujri okay wannan makaranta ko yau au ala kaffihi yusra ko ya dora akan alkaff shine inda maka inda maka kwatanta nan kenan tafin hannun shi na hagu sai malam ce war rasbu was sa'id da kuma ar-rasbu ar-rasbu shine nan inda in ka sa agogo yake tsaya shine ar-rasbu nan ma'ana za ka ɗora tafin hannunka na dama a kan tafin hannunka na hagu da inda kake ɗaura agogo wa sa'idu haka nan tafin kuma zai taɓa ina kenan zai taɓa nan zira'in hannunka da wannan da na farko za ku kusan abu ɗaya da shi haka yan uwa an gani haka kaga a kalli tafin hannuna gaba da za a ga wani bangaren yana nan wani yana nan wani yana nan haka gashi to shi ne abin da ake nufi ko mutum ya haka wanda maka yi nufi ke mala ya ce fayyata abu ƙarfar yadin yumna sai mutum ya sanya gefen hannunsa na dama ala zira'i a kan zira'insa ma'ana nan kenan nan sai mutum ya kura shi a kan zira'insa mai da na kwatanta wa bakon rahati shi kuma albakon raha shi ne aljiz'ud dakhili min alkaf aljuz'u dakhili min al-kaf bangare na ciki daga tafin hannun mutum nan kenan nan sai mutum ya dora shi a ina alar rasul ko alar rusul ar-rusul kamar yadda na faɗa shine wajen wajen daura abu allazi bayna al-qu'i wal qursu'i shine abin da ke tsakanin al-qu'u da al-qursu me ku me al-qursu akwai wasu kasusuwa guda biyu a nan da mutum ko ga sunan nan hannun mutum ga ɗaya ga ɗaya akwai ɓangaren dama akwai na ɓangaren hagu haka ne wanda yake wanda yake ɓangaren ɗan yatsan kaɗan ƙarami shi ake sayo alkursu ƙashin da yake ɓangaren ɗan yatsan ka ƙarami shi ne alkursu wanda yake ɓangaren babban ɗan yatsan kuma shi ake sayo alku'u shi ne bambancinsu ɗan uwan fahimta saboda haka da alku'u da alkursu'u dukkanin wannan kashin na dama da na hagu to kaga abin da yake tsakanin su shine nan mahadar da inda in ka daura agogonka agogon yake zama a kai shine inda ake ce masa arrasu to ma'ana hannun zai kasance akan a wajen mala yace rawahu an-nasa'i an wa'il bin hujr radiyallahu anhu wannan na ukun malan nasa'i ya fitar da shi daga wa'il dan hujr ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ƙara masa yarda a ƴan uwa yanayin ɗora hannu na dama akan na hagu kamar yadda malam ya ambata shi ma kusan siffa ce guda biyu siffa ce guda biyu ta farko shine zaka ɗora tafin hannunka na dama akan tafin hannunka na hagu haka kenan ƴan uwa haka na biyu zaka ɗora tafin hannunka na dama wani ɓangare yana kan arrusgu naka wani ɓangare yana kan a azira naka shine haka kenan ƴan uwa idan wanda suke kusa da ni suna iya gani haka sai mutum ya dora shi akan inda ake dorawa ko haka ko haka duk wanda mutum yayi insha Allah ta'ala ina fata an fahimta to wannan suna ce masa alwada'u akwai kuma alqabd wanda malam bai kawo mana shi ba da ku ga malam albani ya kawo shi a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam nasa tunda an kawo ta barin ƙara kamantawa nau'i biyu ne ‘yan uwa ko kai haka haka ka ɗora tafin hannunka na dama akan nagu haka ko kuma kai haka wani ɓangare tafin hannunka yana kan nan wani ɓangare kuma yana haka yana nan haka da wannan shine alwazo akwai sifa ta alqabdu shine idan idan ka ɗora din zaka iya rike hannunka haka shine alqabdu rikewa alwazo ɗorawa kenan ko alƙabdu fa ba riƙewa ba ne za ka iya riƙewa sai ka riƙe shi haka idan ka riƙe ɗin sai ka ɗora inda ake ɗora wa insha Allah ta'ala to malai cewa mahallu wada'il yadaini gurin ɗora su hannayen idan ka riƙe su sai malai ce imma ko dai ka ɗora shi ala sadari akan kirji kamun karanta wani abin da malam dan sharhi da ƙarin bayani zama da shi ne lallai dukkanin wata ko wani hadisi da ya zo a kan ɗora hannu a wani waje da ba girji ba to bai inganta ba mala albani allah ya masa rahama yake cewa duk hadisin da ya zo a kan ɗora hannu a kan girji ko kuma a wajen da ba girji ba ko a kan ciki ko a kan cibiya ko a kan wani a makamacin haka ya ce ko dai in ma la asala lahu in ma ba'ifu ko da ya kasance ba shi da asali kwata-kwata kuma ya kasance hadisin mai rauni ne abu ɗaya ne ya tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ɗora hannu akan kirji naka ce kirji kuma ya shafi a daga nan zuwa abin da ya sama daga ƙasan nonuwan mutum abin da ya sama in ka ɗora a kan nonuwanka haka ya yi in ka ɗora shi a ƙasan nonuwanka shi ma duk kirji ne ya yi amma ba ɗorawa a ciki ba daidai ba ne ballantana kuma a kasan cibiya wani kawai haka za ga yi ba haka ba ne da wannan ba wanda ya sa shi wani kawai shi ya ga dama gayu kawai yake a sallar kamar yadda na gaya mana sai za ga wasu kawai gayu suke da sallar an mutum ya zo kawai sai ya ga haka kuma kalli yadda ake rike hannun masu kansu za ga wani kawai ya zo haka kawai za ga yi ba haka ba ne da Allah wallahi ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne wani kuma kawai haka shi ma ba daidai ba ne kuskure ne dole ne in dai haka ne mai amfani wani bayan da muke ta yi kenan an ce mazan Allah ya kaza ira da amince tsara tabbata a gare shi in kowa zai zo ya irin nasa kowa ba sai a bashi mai tsaba style dinsa ai da kaga style kala kala ko ba haka bane wannan yazo yana sama sai kaga wani intawa ne baka taba gani irin sa amma me yasa aka ce a irin na mazan Allah ira da amince tsara tabbata a gare shi dan abin ya zama to uniform kowa iri ɗaya ne kowa kala ɗaya zai saboda haka in ka zo sai kai masa haka sai ka dora shi a hannun mutum ko kuma kai masa haka dora shi a kan kirjinsa ko ka damke shi haka ka dora shi a kan kirjinsa an fahimta ya ruwa a kan kirji kai kirji ko na duk yayi biyayen nan nan yana da kuma hannun kirji amma ciki ba haka ba daidai ba ne ballanta na kasan cibiya duk ba daidai ba ne masu yin haka su ma duk kuskure ne allah maɗaukin sarki ya shirye mu gaba ɗaya malai ce alas sadari ana ɗorawa a kan ƙirji rawa bunu huzaima fi sahihi wa sahawu wa huwa asahu shagun filbabi malai ce malai ibn huzaima ya rawaito hadisin da ke nuna ɗora hannu a kan ƙirji a cikin sahihinsa haka nan ya inganta shi malai ce wannan shi ne hadisin da ya fi inganci a cikin babin da ke bayani akan ɗora hannu akan kirji wa fihi mu'mal bin ismail saduqun sayyidul hibs a cikin ruwayar hadisin a cikin rijal na hadisin akwai wanda ake ce masa mu'mal ko mu'ammil ibn ismail wanda yake saduqun ne haka ce da malami saduq a cikin malaman hadisi ma'ana yana da raunin hadda haddasa tana da dan rauni kadan hadisin sa hasan ya hadisin sa baya allakawa daga martaba hasan ya tafi me ya tafi sahihi aw tahta surra akwai ruwayoyin da suka zo ta hata sura karkashin cibiya karkashin cibiya to kaga wannan kwata kwata bai inganta ba ba a dora hannu karkashin cibiya rawahu al-imam ahmad wa abu dawud an ali radiyallahu anhu fa qala min as-sunnati wa qala min as-sunnah malai ce imam ahmad ya rawaito shi da malam abu dauda daga aliyu ya ce ai hakan yana daga cikin sunna to amma wa fihi abdurrahman bin isaq al-kufi da'ifun bil ittifaq a cikin riwayar hadisin a cikin isnadin hadisin akwai wanda ake ce masa ishaq abdurrahman ibn isaq al-kufi da'ifun mai rauni ne dukkanin malaman hadisi sun hada akan rauninsa ba a karɓar hadisinsa saboda haka falhadithu da'ifu malai hadisi mai rauni ne ba za a karbe shi ba aw fawqa surra ko saman cibiya idan saman cibiya ya dauki nan kirji to babu laifi idan ya dauki a shi kansa kirjin ko kasan kirjin kadan duk babu laifi amma in yana daukar ciki to bai inganta ba rawahu abu dawud an ali radiyallahu anhu min fi'lihi kaji ba yace an karbo daga Abu Dawuda daga Aliyu amma an samu shi ne hadisin mawqufi ne daga aikin sayyidina Ali Allah kara masa yarda ba wai manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne yi ba wa fihi Abu Taluta shi ma dai a cikin ruwayar hadisin akwai wani mai suna Abu Taluta qala Abu Dawuda malam Imam Abu Dawuda yace kutabu hadithuhu ana rubuta hadisansa shi ma yana da rauni so da kamar yadda na ga mana yan uwa abin da ya inganta daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakuwa shine dora hannu akan kirji dora hannu a wajen da ba kirji ba wannan bai inganta ba kuma shine ya tabbata a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga farkon sallar zuwa ƙarshe yakuwa tunda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake sallah babu sahabin da ya taɓa rawaitowa annabi ya yi sallah bai dora hannunsa akan kirji ba tare da cewa babu malamin da zai ce idan kai sallah baka dora hannunka na dama akan nahu ka dora akan kirjinsa sallah ka bace ba sai dai sallah ka tawayya ce naqisatu tana da tawaya saboda dan me za a ce maka manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi yayi abu a cikin ibada sai kai kake shin kyamar abin da manzon Allah ya kake ko me kana kyama ne me yasa ba za ka yi ba addini da shi ya zo maka da shi shi Allah madaukakin sarki ya bawa yace ya kawo maka ya kawo maka ya abu kuma ka ce kai ba za ka ba me yasa ya kamata ka tambayi kanka me yasa ba ka yi saboda me duk da da wani mazhaba kaza nake wace mazhaba ce ba ta rike hannu wallahi yan uwa babu wata mazhaba a cikin mazhabobi da ka sani da wanda baka sani ba wanda malaman su ba su kawo wannan hadisan da rike hannu babu shi idan malikiya kake ji da ita mu yan malikiya ne imam malik a cikin motsa ya rawaito hadisin da yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi na rike hannu annabi ya ce mu taron annabawa Allah maɗaukin sarki ya koya mana wasu abubuwa daga ciki annaba a aimanana ala shima'ilin mu ɗora hannayenmu na dama akan na hagu fi salati a cikin sallah ba malika rahoto a cikin wannan hadisi so da ka sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin ka na masoyin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa anan fa ake gane waye masoyin manzon Allah wajen biyayyawa abin da ya zo da shi wajen aiki da abin da ya zo da shi wallahi ɗan uwa anan ake gane masoyin manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi ba surutai da da hayaniya ba mutum yazo ya ta surutu shine masoyin annabi duk aikin ka ba irin aikin annabi ne na ruwan annabi da kai wallahi ba abin da ya shafa annabi da kai ba amma kai aiki irin na annabi ko baka ce da kowa ne masoyin annabi ne shi annabi ya zan kai masoyin sa idan ka tashi lahira sai daga kusa da manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi amma wa rabbil ka'aba ay huwa duk yadda kake guguwa ko ku ne masoyin ya rasulullahi ku ne kaza ba ka aiki da sunna wallahi babu ruwan annabi da kai ba ruwan annabar kai dan abinda Allah madaukakin sarki ce falle hadar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun la yusibahum azabun alim wadanda suke saba umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi Allah ya ce a hirdin su wata musiba mai radadi ya ce ya samu su tun a duniya ko kuma a lahira saboda haka mu kiyaye yan uwa idan za ka yi sallah ka ɗora hannunka na dama a kan nahu idan ka ga wani baya yi babu matsala kaka ce masa sallar sa bace ba idan ma limami ne ya shiga zai maka limanci za ka iya bin sallah ba komai za ka iya bin sallah don haka mai bata masa sallah ba ka'ida in dai mutum sallar sa ta yi za ka iya bin sallah amma dai ina nuna mana dai wajabcin dole ne idan aka ce annabi ya yi maka ka nutsu da shi a cikin zuciya ni abin da ke ban mamaki mutane kyamar abin ake komai kyama ne ko me yasa mutane ba sa yi a cikin sallah ko saboda an ce yan izala ne suke ba shi bane to na izala yana abin dai annabi ya yi na ranka da dan izala kai yanzu annabi kake kallo ko dan izala annabi kake kallo na ranka da wannan izala yanzu idan aka je lahira aka saka a kabari kafin a je lahira aka saka a kabari za a tambaye ka izala ne wallahi manzon Allah za a tambaye ka kira da aminci tsara tabbata gare shi idan Allah ya tashi kiyama sai aka sa aiki akan mizani za a hisabi ba za a tambaye ka wata kungiya ba fa wallahi ba za a tambaye ka wata kungiya ba ce kai dan izala ne kai dan tijjaniya ne kai dan kadiriya ne kai dan kaza ne addinin musulunci za a tambaye ka ba haka bane to waye zo maka da addinin musuluncin nan bibiye shi wanda aiki yayi koyi da shi shikenan ka tsira ka kira kanka dan kungiya kaza ba ka kira kanka dan kungiya kaza ba shikenan kawai malan kai addini yadda annabi ya koyar ka huta kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hikimar da yasa aka ce a ɗora hannun dama akan na kirji shi ma abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya na'am na'am game da kabbara na'am na'am eh aka na'am eh duk kuskure ne malam amin wanda yace Allahu akbar ai dai mun faɗe shi ko mun faɗa akbar kuma kuma shi muka bajiya mun faɗe shi muka ce jam'insa shi ne kamar abin da yake nuna ganga ƙatoto yawwa jam'u kabara ɗan nan da muka faɗa ko aka bar duk ba daidai ba ne lafazin guda ɗaya ne kawai allahu akbar ak ɗaura kaulasan ɗin nan ba mu kuma yi mata fataha rawun ɗin nan ɗaure ta shi kenan allahu akbar akbar kada ka ja bar ba a jin shi akbar shi kenan kada ka ce akabar ba aka bane akbar idan mutum haka insha Allah ta'ala shi kenan Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mana sallallahu